لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka masjidul muhajirin a wannan anguwa ta ɗan tudu a karce makoyo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa ta mu ta nijar a yau muna ranar lahadi 19 ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladai isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimakon allah maɗaukin sarki a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisunmu na 36 a wannan shekara majalisunmu na uku a cikin tunatarwar da muke yi makawunanmu domin tunkara waɗannan kwanuka masu albarka kwanuka na ƙarshen watan ramadan guda goma wannan kuma shine zai zama majalisunmu na ƙarshe a wannan shekara sai idan allah ya ba mu rayuwa da lafiya bayan sallah kamar yadda muka saba sai mu dasa a kowace rana ta asabar abinda muka karanta tattare da 'yan uwa musulmi na wannan anguwa da masu zauwa muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya mamu a cikin mizani inda muka yi kurakurai muna roƙon Allah madaukin sarki ya yafe mana muna tausali da zaman da muka yi guda 36 Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah madaukin sarki ya san damuwar kowa daga cikinmu muna roƙon shi ya yi mamu damuwar da muke tattare da ita muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta tun daga farkon harawa har zuwa yau malumai wanda suke tsaye da karantar da al'umma a cikin wannan gari da ma sauran wurare daban-daban Allah ya saka mu kowa da alkhairi abinda suka karanta Allah sanya musu a cikin mizani inda suka yi kurakurai Allah madaukin sarki ya fi masu malumman da suka karantar da mu muna roƙon Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi idan suna tare da muraye Allah madaukin sarki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa idan sun rasu Allah madaukin sarki ya ji kansu da gafara da rahama muna tausali da karatuttukan da muka yi muna roƙa ma uwayenmu gafara ta Allah Allah ji kansu da gafara ya yi musu rahama Allah ji kan kakanninmu ya yi musu rahama abokanninmu na hulɗar addini maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya Allah ji kansu da gafara da rahama mu kuma idan mutuwa ta zo mana Allah madaukin sarki ya kashe mu muna masu imani ya hada mu tare da su a cikin aljannatul firdaus muna tausali da waɗannan zama da muka yi guda 36 muna roƙon Allah madaukin sarki ya buɗa mamu a cikin rayuwar mu ta yau da gobe Allah madaukin sarki ya mamu maganin wahalhalu wanda suka bayyana da wanda ma suka buya muna roƙon Allah madaukin sarki ya ƙara ma wannan majalisi albarka waɗanda suka kafa waɗannan majalisai na karatuttuka daban-daban Allah ya saka musu da alkhairi na farkonsu wanda shi ne jiwon tahiya malam sani ɗan tudu Allah ya ji ƙanshi da gafara Allah ya yi mai rahama Allah madaukin sarki ya kai haske a cikin kabarin shi malumai da suka biyu baya suka kama tun daga rasuwar malam har zuwa yau allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi allah ya saka masu da gidan aljanna allah ya ƙara masu haƙuri da juna da fahimtar junansu da jajircewa a cikin waɗannan ayyuka har allah ya amshe su suna bisa waɗannan ayyuka daga cikin waɗannan malamai akwai malam abdurrashid harun adazin nan ya rufe tafsiri na rana wanda asalin dasa shi malam sani dan tudu ne Allah ya sanya mai alkhairi a cikin abin da ya karanta ya saka mai da alkhairi daga cikin wanda suke rike da wannan masallaci cikin karantarwa akwai malam kabiru sani yunus dan tudu Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya kara mai karfin gwiwa da jajircewa cikin yaɗa wannan addini da fahimta daga cikinsu akwai malam abdulrafi mala abdurrafi'u shi ma Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi Allah madaukin sarki abinda suke karantarwa ya sanya a cikin mizani akwai malam yahaya shi ma yana karantarwa sun rike waɗannan masallaci wannan masallaci da jajircewa da kamawa da karantarwa da dadi ko ba dadi da sanyi ko gazayi Allah saka musu da alkhairi Allah ya ba su ikon riƙewa tun daga lokacin da suka fara har zuwa mutuwarsu Allah biya musu bukatunsu na alkhairi ba za mu manta ba da ni da na zo na fara a bayansu ƙanansu yaransu Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon jajircewa mu ma da riƙewa da ci gaba da karantarwa 'yan agaji na wannan masallaci musamman malam rabu'u da su malam sani guda biyu su dukansu da malam oka allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi sun riƙe ko murrin tsami suna nan da su ake waɗannan karatattuka akwai masu zuwa sauraron karatu tun a lokacin malam har yanzu suna cikin zuwa ba su bari ba domin ƙarfafa wannan majalisi muna roƙon Allah madaukin sarki ya saka musu da gidan aljanna Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu taimaka ma wannan majalisi da shawarwari na alkhairi suna koyi a ƙasa mu mun san wasu daga ciki wasu kuma ba mu san su ba amma ubangijin su ya san su muna roƙon Allah ya kama musu ya saka musu da alkhairi akwai waɗanda suke taimaka ma wannan majalisi da dukiyarsu wasunsu a ɓoye wasunsu kuma a bayyane muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu suma da gidan aljanna Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓi ayyukansu ba za mu manta ba da mutanen anguwan nan wanda suke ba mu haɗin kai duk lokacin da za a aza waɗannan kaya wasu a daidai majalisarsu muke azawa amma su haƙura su kwashe kayansu ko kuma su bari su zauna su saurara wasu a cikin gidaje ba mamaki ba kulolinmu su sha musu kai ba za su kwana ba sai mun gama wasu su aiko mamu ruwa wasu su sai mamu shayi wasu su sai tabarami wasu su turo yaransu ƙanana wasu su zauna har sai sun saurara muna roƙon Allah madaukin sarki ya ƙara ma wannan anguwa albarka mutanen wannan anguwa Allah ya ƙara shiryar da su da fahimtar da su da fahimtar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƴaƴansu matasa Allah ka ba su sana'ar yi Allah madaukin sarki ka ba su wadata Allah ka shirye masu da su shari'a nagartatta waɗanda suke zuwa su ma Allah subhanahu wataala mu da su baki dai ka shiryar da mu ka shiryar mu da zuri'ar mu Allah mu ba mu iya shiryar da zuri'ar mu kai ne mai tarbiyyantarwa ya Allah mun damka ma amana tarbiyyar 'ya'yanmu maza da mata Allah ka tarbiyyantar mu da su Allah wanda bai da 'ya'ya yana roƙo a wajenka ya ubangiji ka bashi 'ya'ya masu albarka Allah duk mutunan da yake roƙon 'ya'ya a wajenka yadda ka ba annabi zakariya da ya roƙe ka ya Allah in ya roƙe ka ka bashi Allah wanda ka ba ka tarbiyyantar mai da su ka sanya masu albarka Allah wanda bai da kasuwa daga cikinmu ka bashi kasuwa wanda bai da aiki ya Allah ka bashi aiki masu kasuwa da ayyukan yi ya ubangiji madaukakin sarki muna roƙonka muna tausali da wannan ka sanya ma kasuwancin su da ayyukan su albarka mutane waɗanda suka yi asara a cikin waɗannan kwanakai jarabtawa ta kasuwa da ta toye marwa Allah ya maimaita mu ya mai musu da alkhairi abinda suka yi asara a ciki Allah shine mafi alkhairin wanda zai iya mai musu ya Allah ya mai musu da alkhairi Allah ya hakurtar da zukatansu marwa Allah madaukin sarki ya bamu wadata mai yawa saboda shi wadata tana ga hannun shi ya raba mu da karamci da talauci da kaɗan Allah ka bamu da yawa Allah duk mutumin da zai samu wadata taimaki addininka ya Allah ka taimake shi Allah duk wanda zai karhi na tunani ya taimaki addininka ya Allah ka karfafa mai tunanin shi Allah duk mutumin da zai karhi na shiki domin ya taimaki addininka ya Allah ka taimake shi Allah duk mutumin da zai samu matsayi a cikin wannan tahiya ta yanzu ko ta gaba domin ya taimaki addininka ya Allah ka taimaka mai ka bashi wannan matsayin Allah duk mai mugun nihi akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka durkusar da shi ka durkusar da kasuwancin shi Allah ka durkusar da shi ka durkusar da zuri'ar shi duk wanda bai son sunna bai watan sunna ta ci gaba ya Allah in mai shirwa ne Allah ka shirya shi kuma mai shirwa bane Allah ka yi man maganin shi yawa musulmi darasin mu na yau za mu magana akan abin da ya shafi muhimmanci na addu'a addu'a ita ce makami guda wanda mai imani ya mallaka talaka bai da wani abun da yake tutiya da shi kamar addu'a shine roƙon Allah subhanahu wata'ala ubangi subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib نعم أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayuna sun tambaye ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan akaina insha Allah madaukin sarki Allah ce ka ba su amsa ka ce musu fa inni qarib ni ina nan kusa da bayuna ujibu da'watar da'i idza da'an ina karba kiran mai kira idan ya kira ni Allah ce falyastajibu li su neme ni su kira ni wal yu'minu bi su yi imani da ni tabbas idan sun yi haka za su samu shari'a shine da allahum yarshudun ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu ghafir yake cewa qala rabbukum du'uni astajib lakum ربكم ادعوني أستجب لكم na'am إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ubayin ta'ala yake cewa ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan karba muku innal ladina yastakbirun waɗannan wanda suke girman kai da roƙon Allah Allah ce sayadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu lakantattu shi roƙon Allah subhanahu wata'ala ibada ce mai zaman kanta don ce addu'a abubi take ne a harshen larabci tana nahin at-talab ruku kace a baka sannan tana nahin al-i'ana a taimaka ma a agaza ma wasu daga cikin malamai suka ce tana nahin an-nida ma'anarta ta uku kenan kira ma'anar addu'a kana kira a taimaka ma a agaza ma a cikin rayuwarka to kuma ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi dukkaninsu yake nuna mamu mu kira shi mu roƙe shi zai ba mu zai kama mamu kuma zai taimake mu hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi daga abin huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi duk mutunan da bai iya daga hannu ya roƙi Allah to Allah yana hoshi da shi shi ya ku bayan Allah muna samun ɗaukaka da soyayya da ƙauna a wajen ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da muke roƙon shi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ku bayan Allah ku tur- ku roƙi Allah ku daga hannuwa ku ga yi buƙatar ku ubangiji subhanahu wata'ala yana da abin da zai ba duk wanda ya roƙe shi annabi yake cewa a hadisul qudusi Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayuna lau anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkonku da kuma na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljannunku qamu fi sa'idin wahidin da za su tattaruwa a cikin bagire guda fasa'aluni sai kowa ya ta roƙo kowa ya ta tambaya Allah ce fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu zan iya ba kowane ɗaya daga cikin mutane da aljannin nan matsalar shi Allah ce ma yanqusu zalika mimma indi babu abin da zai rage na taska ta lahiya da ke wajen Allah babu abin da zai rage na taska ta wadata da ke wajen Allah babu abin da zai rage na taska ta kwanciyar hankali da ke wajen Allah babu abin da zai rage na taska ta dukkan wani abu na alkhairi da muka roƙa to ba zai rage wajen Allah saboda Allah maɗaukin sarki shi ke da komai shi ke da kowa Allah maɗaukin sarki a cikin suratu Yunus yake cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu
الله بدر فلا كاشف له إلا هو wa in yuridka bi khair يردك بخير فهو على كل شيء قدير wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli يردك بخير فلا راد لفضله yusibu bihi man yasha'u min ibadihi من يشاء من عباده wa huwa al-ghafurur الغفور rahim الرحيم
Allah ta'ala yake cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya jarbuci mutum da wani abin damuwa Allah ce fala kashifa lahu illa hu ba wanda ke iya dauke ma wannan damuwar sai Allah a buga a raya babu likitan damuwa duk likitocin da ake babu inda ke da likitan damuwa wanda zai shiga ya wanke ma damuwa sai dai kwatanti akwai likitoci masu iya ban dariya dariya ba ta jaye damuwa akwai mai kudin da ke iya ba da kyauta kyauta ba ta jaye damuwa Allah ya ce duk damuwar da ta same ka babu mai iya jaye ma damuwa ta cikin jiki ta cikin rai sai shi wa in yuridka bi khair Allah ce in kuma yin nihika da samu da alkhairi da falala da tugumushi daga wajen shi Allah ce fala radda li fadlihi to babu kuma wanda ke tunkuɗe wannan abin da bai sanka Allah ce yusibu bihi man yasha yana samun alkhairi yana tunkuɗa alkhairin shi a cikin bayu ga wanda ya ga dama Allah ce wa huwal ghafuru shi mai gafara ne ar-rahim mai yawan jin kai idan muka ba alqur'ani mai girma za mu ga tarihin annabawa daban-daban Allah madaukin sarki ya jarabci annabawa wasu daga cikin su an jarabce su da rashin lahiya idan ka samu kanka a yau baka da lahiya to ka tuna rashin lahiya ba rishin ƙauna ba ne Allah ke mabawa sai ya azami rishin lahiya a'a jarabta ce ta daban balma yana jarabtar masu imani domin ya ƙara tabbatar masu da imaninsu domin ya ƙara ba su dama su rinka tuba domin ya ƙara kusanta zuwa gare su domin ya ba su aljanna cuta ta rashin lahiya ubangiji subhanahu wata'ala yana maganinta duk yadda ake cewa ciwo kaza bai da magani a shi in ya ga dama yana bada maganin shi ya jarabci annabi ayyu annabin Allah subhanahu wa annabin Allah madaukin sarki an jarabce shi da cuta ta rashin lahiya annabi ayyub sai da ya kai ruwan da ke hita ga jikin ya suna wari sai da ya kai tsutsotsi suna yawo a cikin jikin ya sai da ya kai matar shi da 'ya'yan shi da ɗiyan shi da makwabta da abokan arziki kowa ya shayi saboda cutar da ke ga annabi ayu ana ce mata maladi contagious ana iya ɗaukar ta cuta ce wadda ana iya ɗauka kuma mutane sukan tsoron wannan gashi ya ɗauko shekaru masu yawa yana kwanci annabi ayu ya kai matuƙa cikin gane babu wani likita da zai iya mai magani ya warke duk wani ƙwararren likita an nema ba a samu waraka ba annaba ayyuba abu guda ya amfani da shi wanda shi ne muke kira ga duk wani mai irin rashin lahiya ya yi amfani da annaba abin da annaba ayyuba ya yi duk wani mai damuwa ya yi amfani da abin da annaba ayyuba ya yi duk wani mai matsala ya yi amfani da irin abin da annaba ayyuba ya yi annabi ayyub Allah ba mu labari yace wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين annabi ayyub yace ya rab massani yadurru yace Allah cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin amma kai mahi tausan masu tausayi ne nan take Allah subhanahu wata'ala ya bashi amsa fastajabna lahu فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله na'am وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا wa dhikra رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Allah ce fastajabna lahu sai muka karba ma annabi ayyub Allah ce fakashafna ma bi nan a tafsiri malamai suka ce Allah ya amfani da fa'un guda biyu ma'ana yana cewa Allah cuta ta same ni Allah ce cuta shayi daga nan shine ma'ana fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur muka goge mai abin da ke gare shi na cuta Allah ce ba na aka tsaya ba wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina muka kawo wadata muka bashi muka ba iyalan gidanya wadata Allah ce saboda mi tausayi da rahama daga gare mu shi duk matsalar da kake ciki ubangiji yana iya jaye ta kuma ya mai ta da alkhairi annabi ayyuba a cikin suratul sad Allah ya ba mu labarin kalan warkarwar da aka mishi ce mai aka yi ya ɗauki ruwa ya yi wanka ta diba mutanen da suka bar shi saboda cuta yana wanka da ruwa ƙamzan cutar na zuba hukunci na ubangiji sai Allah ya maida shi kuma gwalagwale na arziki ba ba mai saurare ba ko mai kalla annabi ayyubu annabin ayyubu ma dukawa yana kwasa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi dariya akan wasu annabawa daga ciki akwai annabi ayyubu annabi ayyubu da ya ga dukiya cutar shi ta zama dukiya sai ya duka yana kwasa Allah ce i da wankan shi zai warke kajiba yadda Allah ya mai da cuta ta zama wadata dukkan mutanen gari kuma suka rugo yanzu lasar jikin ayyuba ake saboda mi cikon karatunmu na jiya inna rabbi latifun lima ya sha ubangiji ta'ala mai tausayawa ne mai mai da cuta ne ya zama wadata mai yalwa ne yakan iya turo ma ɗaukaka da mutuntaka da wadata ta hanyar da ba ka tunani kamar da ma'annabi yusuf alaihi salatu wassalam banda annabi ayyub annabi zakariya shi ma ya shiga matsala zakariya ya girma ya yi ruhura ga annabta amma ba ɗa shi kuma duk mutunan da ke da matsayi yana jira cikin 'ya'yan shi wani yare wannan matsayin duk sarki jira yake samu galadima duk wani mai mulkin zamani jira yake 'ya'yan yansu zo su mulki mutane yadda shi ya mulkin mutane duk mai wata kujera yana son ya samu daga cikin 'ya'yan shi masu irin wannan kujerai annabi ayuba yana kwaɗan annabta kuma babu haihuwa ya rasa yadda za yi ya ɗaga hannu yake gaya ma Allah siffar shi ya ce rabbi ya ubangiji inni wahana al'azmu minni ya ce ƙasusuwa na sun manyanta sun wahala ma'ana yana so ya gwada ma'alla na tsuwa ya ce ma'alla washta'alar ra'asu shai ba ya ce ya ubangiji inni wahala al'azmu minni ya ce ƙasusuwa na sun wahala na tsuwa ya ce allah dibi kaina washe ta'alar ra'asu shai ba kaina ya yi ruhura ya ce amma duk da haka ba zan zama mai hasa roƙonka ba shi ne wadam akun bi du'a'ika shaƙiya ba zan hasa roƙonka ba ba zan sare ba ba zan zama shaƙi ba ba zan cewa ka hana mana ba ina nan dai ka diba a ƙaddara annabawa suna aure da wuri ti ya yi aure tun shekara 20 har sai da ya tsuha amma bai sare ba kullum yake ruko ɗaya yake ruko wajen Allah Allah cikin suratul anbiya ke cewa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin Allah ce ka tuna ya kai nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Zakariya kirawo Allah ya ce rabbi ya ubangiji la tadarni fardan kada ka bar ni ni kadai wa anta khairul warithin alhali kai ne mahi alkhairin mai gadarwa ka bar wanda zai gado na mai amsa ya zo mu Zakariya Allah da tashi bashi da sai aka ba shi da da albishir Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya na'am innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana rabban wa rabba na'am wa kanu lana khashi'in
Allah ce fastajabna lahu sai muka karba ma annabi zakariya wa habna lahu yahya muka bashi kyautar da Allah ya ce sunan dan yahya da zo ta fa'ida da na shiga mala abdurrashid yake cewa a duk duniya ba a taba sa yahya ba sai ga zakariya kuma an same ya hayan don a kwantar mai da hankali bar ganin ka tsuha yaron zai rayu saboda in mutum ya tsuha yana ganin kamar ba zai iya kamawa ba ta ɗan ya tarbiyyantu sai Allah ya kwantar mai da hankali same ya haya don ya rayu don hankalinka ya kwanta Allah mai albashir na gaba ya ce wa aslahna lahu zaujin kuma muka gyara mai matar shi innahum saboda su me yasa aka ba su wannan da kanu yusari'una fil khairat busu gushi ba suna ta aikin alkhairi wa yad'una na ragban Allah ta suna ta roƙon mu da kwadai ka diba kaga ashe ubangijin da muke roƙo yana kallon mu yana jin mu shekaru da yawa annabi zakariya na roƙo amma sai da aka bashi sai Allah ya ce mai yad'una na raghaban wa rahaba suna suna ta roƙon mu ta kwaɗayi da lallashi in sha Allah suna ta kaskantar da kai amma sai yanzu aka ga damar bashi ashe addu'a tana sa a samu 'ya'ya kuma Allah madaukin sarki sai ya ba da 'ya'yan kuma ya sa musu albarka annabi zakariya sai da aka mai alƙawali na 'ya'yan nan za a ba su annabta ba ma 'ya'yan kawai ba a'a za a ba shi annabta za a gada annabta a gidan shi yadda ya so din haka idan ya zama na mu ta kai mu gidan kaso ko mu ta samu bargari ko mu ta sanya ababe da dama ko mun rasa aikinmu ko muna da matsala wadda ta samu rasa abinda za mu ci ko mun rabu da masu gidajenmu ko wani abin da ya kama da wannan to duk matsalar da za mu shiga ba ta kai ba irin wadda annabi yunus alaihi salatu wassalam ya shiga Allah ke ba mu labarin annabi Yunus a cikin Alƙur'ani mai girma. Annabi Yunus hushi da damuwa ta kama shi. Abin ya gaggauta yin addu'a, ka da ɗan Adam sai ya hita yana mai hushi mai nuna damuwar shi. Allah ce wadan nuna in zahaba mu ba zai ban?
ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نعم سبحانك إني كنت من الظالمين
Allah ce wa zannun zannun shine annabi Yunus alaihi salatu wassalam Allah ce idh dhahaba mughadiban lokacin da yana hushi fa dhanna an lan naqdir alaihi yana tunanin ba za mu iya warkar da shi ba kasan wani ya shiga matsala in ka ce addu'a sai ci wannan matsala ta wuce addu'a subhanallah babu matsala ta wuce addu'a to annabi yunus haka yi da wannan hushin ya dauke ya sai ta da dama daga cikin mutanenmu idan sun ce matsala ta wuce addu'a to za su bata ne to haka annabi yunus ya yi ta ya hwada ruwa Allah ya sa kihi ya haɗe shi yanzu wanda ya gane kihin ya haɗe shi kuma sai ya tuna to banda wa Allah hushin nan ba zai hindo daga cikin kihi ba sai ya kira ubangiji ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya ce babu abin bauta da gaskiya da tantanta tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ni na zalunci kaina Allah ce fastajabna lahu shi ma sai muka karba mashi wani jainahu muka kubutar da shi minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ce fastajabna lahu muka karba mashi wani jainahu muka kubutar da shi minal gham daga wannan tashin hankali da yake ciki wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ce kamar haka duk wani mai imanin da ya kawo karo za mu kubutar da shi duk mai imanin da yake da bukata yake cikin damuwa abinda kawai Allah ke jira ka kai karo ka yi addu'a za a warware ma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma haka a cikin watan ramadan wasu malamai sun ce sha bakwai wasu ce sha hudu wasu ce an samu wannan wata na ramadan ramadan saboda yana da tsananin zahi ana yawan yin shi cikin zahi a lokacin su ga rairai ga duwatsu ga yunwa ga talauci ga karamci na ba su da yawa daga hita a gwada abai koma yaƙi annabi ya rasa da zai da sahabbai ga su ba yawa ga azumin watan ramadan ga wahala ga tsananin zahi manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana addu'a yana addu'a mai ruwa yake cewa alai alaha alaihi fi du'a yana ta naci yana ta naci wata wasala ilaihi bi asma'ihi husna yana kiran Allah da sunayen ya tsarkaka har sai da ubangiji subhanahu wata'ala ya amsa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce mai istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف أني ممدكم بألف من الملائكة معذبين
Allah subhanahu wata'ala yake cewa iz tastaghisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuka yi ta kokarin kiran ubangijinku ya kawo muku dauke fastajaba lakum sai Allah ya karba muku Allah ce allimu middukum bi alfin za ba ku mutum dubu minal mala'ika daga cikin mala'iku murdifin wanda za su kama muku wanda za su rinka shigewa a cikin ku shi yasa duk mai imani in ya roki Allah to Allah yana biya mai bukatun shi ta wani hanya ta wani salo Allah yana iya turo mala'ika daga sama wallahi don yabe don a kama a biya ma bukatarka a shekarar bara a nan muka karanta mutumin da ya kirawo yawo dudu Allah ya sabko mala'ika daga sama da siffan saman doki don ya yi don ya biya ma wani bawa daga cikin bayu bukatu hadith ya tabbata a cikin sunan sahih muslim da sahih bukhari hadisin umar dan khattab wanda duka kowa san shi lokacin da jibril ya zo ya tambaya nan muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sallah akan rukunan musulunci da imani da ihsani da kiyama imamu nawawi cewa yi wannan asalin tambaya ta yake shama abubakar da umar kai suna jin kunyar tambaya nan muhammad abubakar da ya koma gida sai ke addu'a ya ubangiji ka kawo ba ƙauye saboda shi mutunan ƙauye in ya zo babu ruwan shi zai iya kutsawa a cikin mutane sai yi wawanci saboda ba ƙauye ne to haka abubakar ke addu'a ya Allah ka kawo ba ƙauyen da zai ma'annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyi haka imamun nawai ya kawo a cikin littafin shi al-minhaj yanzu da Allah ya karba ma Abubakar Siddiq addu'a shi ba ba kauye aka kawo ba mala'ika Jibril dan aikin Allah shi aka turo daga sama dan yayi tambayar da Abubakar yake tambayar Allah a ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mu ma mun roki Allah yakan iya kama mu dauki yakan iya biya man bukatun mu sani ubangijinmu yana shi daɗin abin in ka gai yana gane yaranka yana jin hausa yana jin larabci yana jin faransanci kai yana gane kurmanci Allah subhanahu wata'ala yana gane kurmanci shi yasa hausa ke cewa ba wanda ya san alwallon kwado sai Allah saboda mi kullun cikin ruwa yake amma inda zai alwallon to Allah yana ganewa to mu daɗin lamarin yana ji babu wani protocol da za ka bi ba ka aza demand in za ka ma Allah magana a ce sai ka cike demand ka aji ta yi kwana uku ta bi sekretariya ta ga wani ta ga wani sannan adiba meye kwance meye za ka tattaunawa wajen Allah in ya kai sai a kira ka a ce ma minti uku gare ka da kai da gwamna wannan da maradi minti uku gare ka in baka aje wannan demand da in ba ka shiga sai ko in tarsha ka in za shiga mota ka tinkaye shi in ya zo masallacinku sallah sai ka ganshi da arha amma ka nemi ganawa da shi kana ganin a wuce da shi da mota kamar kayan wasa wallahi ba ka iya gana da shi sai ka bi wannan sulki sai ko in abokinka ne tun can sai ce ma ka zo to lamarin Allah babu protocol ya girma kowa yana sama kuma yana jiran kowa kuma yana jin kowa shine ma'anar sunan Allah as-sami'u wanda za mu cike karatunmu wanda muka yi alƙawarin fassara wasu daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya tabbatar ma kanshi da waɗannan sunaye a wuri na farko a cikin suratul mujadala Allah ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله wallahu yasma'u وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما inna Allah إن الله سميع بصير
a nan ubangiji subhanahu wataala ya yi magana da lafazin sami'a fi'ili madi Allah ya ji in ka taɓa roƙon shi nan da shekara dubu in kakanku ya taɓa cewa Allah duk zuri'a ta kan masu albarka to wallahi ya ji kuma zai muku albarka in dai addu'a ya karɓa Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya yace wallahu yasma'u tahawurakuma ubangiji yana jin magana ku ta yanzu kuskus inda za a yi wannan karatun yana ji karatun wajen malam muniru yana ji karatun tashar sarki yana ji karatun bakin tasha yana ji masu dawafi yana jin su wanda ke kwana na gurnani yana jin shi shine ma'anar wallahu yasma'u Allah yana jin abinda kowa ke yi yanzu yana jin tahawurakuma ko kai komo na kaula da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya cike ai da cewa inna Allah lalle shi Allah sami'un mai yawan ji ne basirun kuma yana gani shi Allah in ka kirawo shi in ya ji to kuma sai ya ganka in ka kira shi kana kana kwance yana gani in kana tsaye yana ganinka in kana cikin talauci yana ganinka in kana cikin bukata yana ganinka in kana cikin walwala yana ganinka duk halin da kake shi sami'un ne mai ji sannan basirun ne mai gani a wani wuri ya Allah madaukin sarki sai ya kore makan shi ji wanda ba irin namu ba Allah ce laysa kamithlihi shay'un
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Allah ce laysa kamithlihi shay babu wani abin da yake kamanteteniya da kaman da kamar Allah subhanahu wataala sai Allah ce huwa sami'u shi mai ji ne ma'ana wannan aya jin Allah ba irin na kowa bane basirun mai gani ne gani wanda ba irin na kowa ba ubangiji subhanahu wataala yana jin lokacin da muke roƙon shi yana jin maganar mu kuma sautin mu bai shige mai juna da za a jera mutanen duniya dan tana ya yi roƙo da tananci dan indiya ya yi roƙo da indiyanci bahaushe ya yi hausa ba zabarmi ya yi zabarmanci bihillati ya yi hillanci bature ya yi faransanci ko ya ingilishi dukka allah yana jin kowa kuma zai rarrabe magana kowa shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratul ra'd yake cewa ka roƙe ni kaɗan ka daga sauti ka yi magana kowa ya ji ko ka ɓoye magana ka shi ko ka tashi cikin dare kana kuminiya kana wani abu na alkhairi to Allah subhanahu wata'ala ya sani yace daidai ne gare shi man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar shi yasa yana ɗaya daga cikin sunayen Allah wanda ya kamata bayu idan za su roƙon Allah su rinka gaya ma Allah madaukin sarki cewa ya sami'u ya mai shi ya basiru ya mai gani a shekaran jiya mun yi magana akan sunan Allah al-fattahu a jiya mun yi magana akan sunan Allah al-latiful khabir a yau mun ƙara da as-sami'ul basir ya za ka gama sun domin ka yi roƙo ka fara da asami'ul basir na yau kenan Allah kana ji kana gani ko da hausa ne ba sai ka ba kanka wahala ba Allah kana ji kuma wallahi yana ji kana gani kuma yana ganin ka ya san cikin shigewar da kake ya san cikin matsin da kake sai ka in bin ka ce as- a- a- Allah kana shi kana gani sai ka ce alfattahu alfattahu na shekaran she kenan sai ka ce Allah kai ne mai budawa to don ka a buɗa ma cikin wahala sai ka yi saurimi ka darme da allatifu Allah in ka tashi buɗa ka buɗo da tausayi saboda yana yiwuwa ba ka da aikin yi kana ta nema aiki sai a gama ka da dako Allah ka kare mu sai a baka aiki wanda sai ka sha wahala sai ka yi balaguro shi wata uku ba ka gida ba ka tare da iyalinka ka yi fargaba iyalinka fargaba to in ka roƙe shi da Allah kana shi ban da aiki kana ganin wahalar da nake ciki kai ne mai budawa ya Allah ka buda mana da tausayinka to bangi ta'ala sai ya buda ma kuma sai ya buda ma da tausayinka da tausayin shi shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها na'am وذروا الذين يلحدون في أسمائه na'am سيجزون ما كانوا يعملون Allah ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa ku rike shi da su al-fattahu mu rike shi da su al-latiful khabir mu rike shi da wannan suna as-sami'ul basir mu rike shi da waɗannan sunaye mun shi kaɗan daga cikin ma'anar su a za mu ga fa'ida guda daga cikin abin da na lura da shi a wannan majalisi wanda kuma ya abu ne mai kyau wanda kuma yana sa kusanci a wajen Allah madaukakin sarki shine da inda al'umma suka haɗu tsakanin manya da wanda ba manya ba to ana son ladabi ya ƙara ƙaruwa a cikin wannan al'umma a wannan majalisi alhamdulillah za ka ga latizawa masu hurin gemi masu hurin gashi saboda tsuha kuma za ka samu matasa samari wanda su kuma matasa ne a cikin wannan majalisi idan an gama duk lokacin da gama tafsiri za ga matasan nan suna kokarin ba manya wuri su wuce su tari nake ganin wasu daga cikin matasa suna ɗaukar takalman manya suna aza musu to wallahi wannan aiki ne na alkhairi kuma a daga daren nan za mu hara gamewa da mutane manya a cikin masallatai saboda zartar da ibada za mu haɗewa sahu guda ko wajen zama guda da wasu wanda sun girme mu suna da horin gemu ko kuma suna da horin gashi hadisi ya tabbata a cikin sunan abu dawud annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ijlalillah ijlali bi shaibatil muslim annabi sallallahu yake cewa yana daga cikin girmama Allah abinda ke sa Allah ya karba addu'a girmama Allah subhanahu wataala annabi yace daga ciki akwai girmama tsoho mai warin gashi na musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan hadisi yana nuna mamu idan matashi idan wanda bai kai shekaru ba sai yake girmama latizu mai horin gashi a cikin tahiya ta addini ko tahiya ta kasuwanci ko zamantakewa ta rayuwa to wannan girmamawa ɗaya ne daga cikin girmama Allah madaukin sarki kuma sahabban nan Muhammad da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kamanta haka shi yasa ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban sai yake nuna mana wanda ya kamata mu hi girmamawa su ne uwayenmu Allah ce qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya yanki ya tabbatar ya yi hukunci babu wanda za a bauta madda tantanta da gaskiya sai Allah kuma mu yi mu uwayenmu biyayya waɗannan sunayen Allah da muka gai daga shekaran jiya zuwa yau tasirin addu'a da su yana da alaƙa da gyarawa da uwayenmu duk mutunan da babu jituwa da uwayen shi gabanin ya fara wannan kiyamul layl ya koma ya daidaita da uwayen shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu babbar addu'a karbabba kamar addu'ar da ɗa zai ma uban shi ko uba zai ma ɗa tsakanin ɗa da uba tun a duniya har a kabari har a lahira akwai ceto na musamman kan addu'a idan mutum ya mutu babu wani abin da zai tarda shi sai wasu abubuwa da manzo ya gai daga cikin abubuwan akwai addu'a da zuwa gare shi daga cikin addu'a da take da garanti za a karba addu'o'i ne guda uku akwai addu'ar wanda aka zalunta akwai addu'a uwa zuwa ga da ko uba zuwa ga 'ya'yan shi to idan ka ɗauki girmama latizawa na unguwa ko latizawa wanda Allah ya haɗa ka da su cikin aikin addini ko latizawa wanda Allah ya haɗa ka da su wajen kasuwanci ko majalisa ko wajen zama to girmama su girmama addini ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Imam Tabarani ya kawo a cikin littafin shi Al-Mu'jam Zo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yana bude kofar tausayi da jin kai ga matashin da ya bude kofar tausayi da jin kai ga wanda yake na cizo mazala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham saghirana bai daga cikin sahun masu imani na gaske mutanen da bai girmama manya kuma da babban da bai tausayin na ƙasa gare shi ashe wajibinmu ne mu ƙara gyarawa ɗabi'a ce mai kyau a nan da gane ta mu ƙara gyarawa matasa mu girmama waɗannan kakanni namu mu mutunta su mu kama masu saboda wallahi suna cikin alkhairi ko ba komi duk abin da suka yi tun da suna ta tuba Allah ya yi masu mummune abin tausayi rigingimun duniya tashin hankali fitintunu daban-daban Allah ɗaya ya san wanda zai karewa daga cikin mu muna roƙon shi ya kare mu baki da amma su yanzu ko ce musu akai ga wani sako su je su yi ba za su iya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da falala daban-daban akan latizawa daga cikin sahabbai Abdullahi dan Umar ake cewa duk lokacin da ya gamu yana sama abin hawa in ya gamu da wani latizo sai ya sabka sai ba shi abin hawan sai ya wuce ƙasa to natijan talaka ne idan ya wuce gobe sai ya sai da abin hawa abdullahi dan umar dama yana kasuwanci in ya ƙara sayan wani ba goya shi beke in ya gan shi ƙasa sai ya ba shi abin hawa sai ya hau shi sai ya wuce ƙasa sai ya je kuma ya samu wasu kuɗi ya sai sai sahabbai suka ce me ya kai abdullahi wannan girmama ta yawa wai wancan latijan wane ne ya ce wai in latizan lokaci guda suka yi tare da umar ɗan khattab mahaifin abdullahi kenan yake cewa ina aiki da magana ne ta nan muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan uba ya rasu sada zumuncin da za ka yi da yan uwan shi da abokanai shi ya ce a garin madina shi kaɗai ne ya rage abokin mahaifina shi su sahabbai sun shima da gane cin nasara buɗin arziki yana nan cikin girmama latizawa wanda Allah ya sa suna cikin musulunci kuma suna da horin gemu ko kuma horin gashi a haka abubakar siddiq ko kuma umar dan khattab lokacin da yake sarauta yake khalifa wata rana yana cikin tawaga na tahiya sai ya gamu da wani latizo sai ya tsaya ya koma wajen latizan na ce me ya kawo ka nan latizan nan na farko ba musulmi ba ne ba yahudi ne sai ce na hito ne nan don idan yahudawa 'yan uwana sun zo wucewa in roƙe su bara in je in biya jiziya don in zanna cikin musulmi layami lahiya sai umar ɗan khata bai hoshi da kuka yake cewa mun saka cikin yanayi mai tsanani ta ɗauro abin da ke shiga cikin musulmi na wahala ta dalilin ka ne umar ɗan khattab ya ɗauko shi ya ce daga yau wannan tsoho na tizo ba yahudi an yaye mai haraji daga yau za a ɗaukan baitul malin musulmi a ranka ba tsoho na tizo ba yahudi don ya rayu cikin izza don ya rayu cikin girmamawa ka diba wannan tsoho ba musulmi ba ne a wata riwaya sun ce wannan kyautata wata umar ta saya musulunta a wata riwaya kuma haka ya mutu bai musulunta ba amma an mai hidima cikin kudin musulmi to balle latiza wanda shi musulmi ne tun da ya taso yarinta musulmi ne don haka kada mu rudu lokacin da za mu kama addini mu rinka watsi da latizawa masu horin gemu mu rinka ganin masu horin gashi mu rinka ganin kamar ba su yi komi ba a'a mu girmama su su ma Allah madaukin sarki ya gaya mun fadar su sabiquna al-awwaluna bil muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu a duk lokacin da ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari na mutanen kwarai sai ya ba mu labarin wanda ya riga ka kwana ya riga ka tashi ashe dan haka mu dage mu ahlus sunna an san mu da dabi'u masu kyawu mu ƙara gyara mu'amalanmu mu ƙara gyara ɗabi'unmu mu ƙara gyara zamantakewanmu da dukkan wani wanda Allah ya jarabce mu da zamantakewa da shi kuma yana da horon gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wannan lokacin da ya zo garin makka za ya buɗe makka sun riga sun ci makka da yaƙi abubakar siddiq baban shi abu kuhafa a lokacin bin musulunta ba ya je ci ya baba kaga abin da nake gaya ma yau shekara na bin shekara kusan shekara 20 ana ta addinin nan kakin musulunta ga kada dukiya yanzu fa mun zo ne garin makka ɗayan biyu ko mutum ya musulunta ko kuma mutum ya wulakanta yake gayan baban shi sai baban shi yace cewa ina ne muhammadu yake a kai ne wajen shi musulunta aka ɗauko abu hafa aka turo shi a cikin kura saboda ya tsuhuwa annabi yana zanne daga nesa ya zaburo ya yi tsawa ya ce ya ababakar ba za ka gaya mana ba ni in iske wannan latizan za ka kawo latizan wajena in annabi ya haka a cikin muwane ne ya kai darajar manzan Allah babu annabi ya ce wannan latizan ni ya kamata in iske shi in ba shi shahada ba shi ya kamata ya zo bai amshi shahada da haka ya ku yan musulmi wannan ɗabi'a ce mai kyawu Allah na karɓa addu'o'inmu da ita abin da makaranta daidai Allah madaukin sarki ya sanya mu da mu da ku a cikin lada tuntuɓa harshe ubangiji madaukin sarki ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh